الرجيم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يو أشرين قوتن ذو الحجة هجرا من زن الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم دبو دايا تدري هدو دا أربعين دا دايا وان دي دي دي دا قوما قوتن تنام تراني قوما كو قوتن تقوس miladiya dubu biyu da ashirin daidai Allah tabaraka wa ta'ala muke roƙo da yi mana dace da alkhairin duniya da lahira domin tsarkin sunayensa muna dai karanta wannan risala wato wadda take magana akan hasken takawa da kuma dubban zunubi zunubi yana da duhu sai dai lokacin da mutum ya shiga cikin duhun in ba sa aka ba ma ba zai gane yana cikin duhun ba da haka kullum sai dai ka ƙara nisa cikin duhun kawai sai wanda Allah ya so shi da shirya sannan in ya fita sai ya gane masifar da ya sha lokacin da yake cikin wannan duhun alhadi ashar shine namba na goma sha ɗaya akan waɗannan fa'idoji ko abubuwan da takawa take badawa ko ribar da za a cin an samu takawa ko sulul fala idan mutum ya samu takawa to zai rabauta a duniya da lahira li'anna man ittaqallaha aflaha kullal falah domin duk wanda ya ji tsoron Allah to zai rabauta ko dukkan rabauta duniya za ta so shi kuma sannan bayan haka nan tun da dama mun yi magana can baya idan Allah tabaraka wa ta'ala ya so bawa sai ya sanar da Jibrilu ya ce wannan bawa ka so shi ina son shi sai shi kuma Jibrilu ya sanar ma sauran mala'iku cewa Allah na son wannan bawa kuma ku so shi sannan a cikin ƙasa kuma fa yaj'alu lahu al-qabul sai ya sanya masa suma 'yan adam duk sai su so mutum idan ko Allah ya ki mutum sai ya sanar da jibrilu ya ƙi shi shi ma ya sanar da mala'iku kuma Allah na kin wannan bawa sai kuma a sanar da wannan mutanen halittar ƙasa su kuma sai ya zama kiyayya ya rasa abin da ya sa ake kinsa har ya ce bai san ma me yasa ake kinsa ba alhali kuma bai san ya yi faɗa da Allah ba ne tabaraka wa ta'ala idan mutum ya bi Allah tabaraka wa ta'ala Allah sai ya hore mai halittunsa ma sai su yi masa da'a idan ka bi Allah sai Allah ya hore ma halitta Allah su ma biyayya da mutane da dabbobi har dabba sai kai ta sarrafa ta yadda Allah ya so yadda kake so tunda Allah ya sauƙaƙe ma ita amma idan kai faɗa da Allah to sai Allah ya haɗa ka faɗa ma da halittunsa in ka shiga cikin su ma ba za ka ji daɗi ba sai dai jifa to saboda haka wannan shine abin nan ba dan haka ko ba jima ko ba dade kuma mutum zai ga fa'idar taqwa kuma ko ba jima ko ba dade mutum zai ga rashin fa'idar taqwa sai dai karatu ne kullum ai ta yi sai kaga al'umman nan kaman ma ba karatu ake ba in kaga mutane sun yi wani abu yanzu wani abu da na gani da zuka abun nan na da yana mamakin yadda za a yi musulmi su wannan wai wasu mata a Kebbi state suka ɗauki yaro dan kishiyarsu saboda kishiyar ta mutu suka ɗaure yaron nan a garken tumaki sai da ya shekara biyu a daure cikin garken tumaki ya koma ga shi nan yaron nan yanzu ko tashi ma bai iya yi ba abinci ba komi sai dai an zuwa ma tumakin abinci shi ma ɗiba ciki ya ci shekara biyu ku duba musulmi ne zai wannan to wannan mai bambancin su da yan wallahi gara masu kidnafin da su tunda masu kidnafin za su rike in ma an bata masu su kashe ya nan ba an huta ba ko kuma su ce a ba su kuɗi amma wannan su ɗaure ɗan adam cikin tumaki shekara biyu a ɗaure abinci sai dai ya ci abincin tumaki kuma yana da uba fa ni mamaki nake shi uban ko a wace duniya yake domin yanzu dai da aka ce an kama su an ce an kama har da mahaifin to mahaifin da shi ko yana ina ne ko ko dai a ina yake ko ko shi ma mahaifin har da shi a cikin garke an suka ɗaure uku ban sani ba ka irin wannan kun san fa anan na ba ku labarin cewa akwai matan da kishe su ta da su ta ƴaƴanta suna zuwa makaranta yaran sai su sa ma yaran saura Lipton su kuma waɗannan nasu su sa masu dankali su soya masu dankali su sa kwai su sa har da biskit su haɗa masu su ko waɗannan ba su Lipton ran nan baban ya kai su makaranta yana jawo masu yan akwatunan su kawai sai ya ji wannan ba nauyi kai ina ku ina naku abin shi a ai mu tun da mama ta rasu ba su ƙara zuwa mamu ba sai dai su sa masu ruwan lipton kawai ba biredi ba shi ba dankalin amma nasu ƴaƴan su sa masu yanzu ku wannan yaron da aka daure cikin awakin nan yanzu in Allah ya ga dama fa sai raya shi ya zama wani abu kuma waɗannan su manta da ca sun mai haka suna raye in Allah ya ga dama sai an lakkana masu darasi dan mutum to shi ma wancan haka kuma yaran nan in suka taso suka zo ɗakin su ce ku tafi ku shiga ku tafi ɗakin uwarku uwarsu fita mutu suna yan ƙanana yaro ba kowa a cikin ɗaki ya koma can ya zauna ya je can ya kwana shi kaɗai uwarsu ta mutu kuma su ba su yi tunanin su ma fa akwai ranar da za su mutu ba to inda akwai taɓawa ba yadda za a yi mutum ya wannan malam kaɗan kenan daga cikin masifar da mutanen mu ke yi to wannan kadai ba su isa saboda su ma a ga matsala ba wanda suka daura dan mutum a cikin garken awaki shekara biyu ba ci ba sha sai dai ya sha ruwan awaki tuwaki ya ci abincin da aka ba tumaki shi yake ci shi ma ya koma kamar akuya ko magana bai yi waɗannan me ba za su yi ba duk abin da ka sani na zunubi wannan na sabo za su yi aikata shi saboda babu tsoron Allah to kaɗan kenan fa muka ji in muka ji wani abun malam sai ka ruga tun da dai ya kasance yanzu mutane na zunubin da har ƙasa sai ta girgiza mala'iku sai sun gudu daga sararin samaniya su koma sama da gudu in aka yi zunubi don gudun kada a halaka suna ciki mala'iku sai sun gudu dan adam ya kai yayi zunubin da har mala'iku sai sun ruga ka auna wannan masifa ka gani dan adam ya kai matsayin da zai yi zunubin da har mala'iku sai sun gudu sun koma sama saboda tsoron masifa in ka ji mata ne na ca ɗan adam hatsabibi ne ƙara masa ma ba ma hatsabibi hatsabibin hatsabibi hatsabibin ne hatsabibi ne bin ma'anar kalma kuma ba abin da ya haifar da wannan illa rashin imani da rashin takawa idan babu su komai za a iya yi na banna ya fito to masu takawa ko shi yasa suka samu wancan wa man taraka taqwahu hasala lahu al-khusran kun gani duk wanda ya bar maganan tsoron Allah babu tsoron Allah tare da shi babu taqwa hasala lahul khusran to dole kuwa tabewa sai ta same shi sai ya tabe ko ba jima ko ba dade inna Allah la yumli lil zalim hatta idza akhadahu lam yuflithu idan rashin taqwa ta sa mutun yayi zalunci ko ya cuta to Allah zai mai jinkiri har lokacin da zai damke shi kuma ba zai sulle ba wa fatatul arbah wanda bai samu takawa ba ya koma ya kijin tsoron Allah yayi abin da ya ga dama zai hadu da tabewa wa fatatul arbah sannan kuma duk wata riba da ake ci ta samun rayuwa da yayi a duniya da lahira ta tafi a banza mutum ya zo duniya an ba shi shekara 60 ko 70 amma saboda rashin takawa zai koma a banza ya zo a banza ya koma a banza wannan rayuwa ba ta amfani ba an ba mutum jari ya zo da kudinsa ko da zinariya ya yarda ya je wajen canji an an shi zinariya an ba shi kashin jaki ko kuma gawayi gara ma gawayi za a iya hurauta amma kashin jaki ba su amfanin shi wani kama haka mutum yi wannan shine gabnu muntahal gabnu ka zo da zinariyarka a matsayin jari amma wayo ka miƙa ta wajen 'yan canji 'yan beruji canji ka je wajensu za ka yi canji suka anshi zinariya suka baka kashin jaki kamar haka shaidan ya zuga mutane suka yi saboda haka za a gama sittuna au saba'una a koma gaban Allah a banza a ji a shiga wuta kuma duk yadda aka ji daɗi a wannan gidan in dai ba a samu lahira ba aikin banza ne duniyan nan mun karanta hadisi mararan wa tikraran mutumin da ya fi kowa facaka a duniyan nan da jin daɗi ta hanyar matsayi ko ta hanyar wadata san mihima shi ko ta wani iri ne ya yi facaka idan ka je lahira ka ɗauka ka tsoma shi a wuta so ɗaya ka ce ka taɓa jin daɗi zai ce wallahi bai taɓa jin daɗi ba to me kake gani da za a ce duk abin da ka mallaka a duniya ka bada su akan kada ƙara tsoma ka cikin nan wurin zai ce wallahi ya yarda a ce to ba za ka karɓa ba ka koma an nemi ka yi abin da yake mai sauki ba kai ba na haka a koma ɗanɗana abin nan ba kudi ba can ƙur'ani mun maimaita maganan nan mai raran wa tikraran cewa abin nan idan aka ce yawma yaqulu almunafiquna walmunafiqatu lilladhina amanu nzuruna naqtabis min nurikum qila irji'u wara'akum faltamisu nura فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربستم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير a'adana Allahu ajarana na haka no compensation ba mutum yanda za a ya bada wani abu a kyale shi a lahiran nan in shi ya mallaki duk duniya ya waddul mujrimu law yabtadi min adhabi yawmi idhin bi banihi wa sahibatihi wa akhihi wa fasilatihi allati tuwihi wa man fil ardi jami'an thumma yunjihi kalla innaha lawa nazza'atan lishawa tad'u man adbara wa ta'aqwa tawalla ila akhir al-ayat ku karanta ku gani mutum zai so duk abin da ya mallaka komin kusanci shi duk duniya ma zai iya bada ta yaftari ya nafsahu saboda ya samu ya fanso kanshi amma laysa la yumkin abadan abadan shine mustahil mustahil ba zai taba yiwa ba abada in kau zai yiwu haka ya faru to zai yiwu a haifi ɗaya girbi baban shi a haiho mutum ya zo ya shekara ashirin ko shekara talatin a duniya sannan a ce ya girmi baban shi da shekara talatin ko ya girmi maman shi in mace ce ke a ce kin girmi maman ki da shekara talatin sai da kika zo duniya kika shekara talatin sannan aka haiho maman ki in wancan zai yi wannan zai yi na'am sau da aka muke yayi Allah tabaraka wa ta'ala ba wasa bane kuma duk abin da muke ganin nan yanzu ana yin abu muna ganin an yi shiru wallahi ba kyale mu akai ba ranan da za a kama ne ba ta yi ba ranan da za a ga sakamako ne bai yi ba ai ta yin abu mutum yayi ta yin ba daidai ba yana ganin an yi shiru har ya ƙara rutuwa ma yana cewa shi ke daidai ma saboda da ba daidai yake ba da an ga wani abu wallahi inna allaha la yumli lil zalim muka ce kun mai mai tamirara wa tikrara zaka ga shiru amma shirun Allah ba alama ce ta ya kyale ba Allah yana jinkiri yakan yi wa mutum jinkiri yakan kyale a ɗauki lokaci mai tsawo har mutum ya ga kaman ba komai ba alama ba ce ta ba za a yi komai ba inna rabbaka labil mirsad yana nan ga madakata a gama duk da maldamal din da za a yi a koma in an shiga hannu za a gane mamaki to ko a duniya ma ba akwai haka ba mutum yana da mukamin sa can bashi immunity yayi abin da ya gana ma radda ya sauka ka bari abinci ko baya ka ga yadda za a yi da shi so no nan a nan muna nan raye mun gani ba wai abun nan bane mu nan mun gani wanda ya rayu cikin jin daɗi abun nan ba daga ƙarshe aka zubo mai hankob aka tafi da shi kotu yana kuka aka yi shi kotu gaban duniya yana kuka da ko can an ba shi kariya sadda yake da kujeran wannan abun nan sandan mulkin na hannun shi to yanzu ba sandan an kamo shi an cumumiyo an kai kotu yana yana kuka to nan duniya fa kenan inda ba yadda za a yi duk ƙarshen ta ma in ta yi tsananin duniyan nan a kashe ka ko a kwace abin da ka ɗiba ba shikenan ba to can fa ya za a yi can duk inda ta aka kai ta ɓacin aka ɗauro kan nan ba abin da zai kwance ka daga ɗaurin nan sai adalcin ka in an ba mutum shugabanci ne ko na gidanka ne mutum biyu kuka yi na uku ka shugabance su wala ta zo da mutum a daddaure sai dai adalcin shi ya kwance shi ko kuma rashin adalcin shi yasa daga nan a wuta amma a daure ake zuwa da mutum sai dai in an zo gaban Allah an tabbatar an yi adalci sannan a kwance mutum so da haka mu ta kanmu kada mu yi ta ganin kamar wasu ne ke laifi mu ma mu kalli kanmu kawai mu gyara mu mu gyara kowa ya gyara kowa ya gyara ya abin da zai gyara so da haka mutum ya kiyaye kanshi قال الله عز وجل فاتقوا الله يا أولي الألباب كجي tsoron Allah ya ku masu hankali masu tunani la'allakum tuflihun in kuka yi haka za ku rabauta la'alla in ta zo wurin Allah tabbas ne idan kuka yi haka kawai za ku rabauta ku ji tsoron Allah ya ku masu hankali masu tunani la'allakum tuflihun saboda ku rabauta Allah ka samu daga cikin wanda za su rabauta Allah ka saka da wannan rayuwa ta mu ta zama mu zo a banza mu koma a banza idan aka yi haka magana ta lalace a yanka wa mutum shekara hamsin ko sittin ko saba'in mutum ya koma ba riba ba wa kuɗi wannan shine mun ta hal asara الثاني عشر نقوم شابه التقوى تمنع صاحبها الزيغ والضلال بعد الهداية idan mutum Allah ya azurta shi da taqwa to wannan taqwan tana hana wanda ya same ta ya karkace ko ya bata bayan Allah ya shirye da shi idan Allah ya azurta mutum ya shiryu ya samu shiriya to in taqwa ta samu imani yayi karfi to wannan taqwan tana hana mutum ya karkace kuma takan hana mutum ya bace bayan ya shiryu shi yasa ake addu'a rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب mutum ya roki wannan kuma kullum ka rika roƙon Allah al'afiya afiya mun yi nan nan Allahumma inni na as'aluka al'afu wal afiyata fi dunya wal akhirah Allahumma inni as'aluka al'afu wal afiyata fi dini wa ahli wa mali kai ta addu'a sannan ka roki zaro Allahumma astur auratina wa amin rawatina Allahumma ihfaz Allahumma ihfazna اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من من تحتي متين يتوانا أدام كوكو كتي اللهم يا رب العافية أدم علينا العافية وارزقنا الشكر على العافية ولا تحرمنا العافية يا رب العافية كي كوكري كي تين ونن ونن أبنني كي تأدى kai ta abin nan kana roƙon afiyan nan a kubuta na taɓa faɗi mana nan ko mun sha karantawa baffan manzon Allah fa sallallahu alaihi wasallam ya roke shi ya ce ka koya man addu'a ka gaya man yanda zan yi rika yin addu'a ya ce ka rika cewa Allahumma inni as'aluka al'afu wal afiya fi dunya wal akhirah fa innaka in a'taytahuma faqad aslahta ina roƙonka ka bani al'afu wal afiya a nan duniya da lahira ka kubutar in ka yace in ka samu waɗannan ka riga ka rabauta ka tsira kenan ka tsira a duniya ka tsira a lahira ya fito Allah taba qala Allah ta'ala qala Allah azza wa jalla wa anna hadha sirati mustaqima wannan ita ce hanya ta wadda take mai kakka fattabi'uhu ku bi wannan hanya wala tattabi'us subula kada ku bi ‘yan zambiyoyi hanyoyin da ba hanya ba wannan ‘yan karama wannan ‘yan karama kaf ku bi wasu hanyoyi ku saki wannan hanya fata farraka bikum an sabili sai ta raba ku da hanya Allah tabaraka wa ta'ala in kuka bi wasu hanya ba hanyar da Allah ya ce abi ba wadda ta biyo ta hannun manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to shikenan hanya sai ta tafiyar da ku zalikum wasakum bihi la'allakum tattaqun wannan shine abin da Allah tabaraka wa ta'ala ya maku umarni da shi ya maku wasiya ya baku umarni ku rike umarni ne mai karfi ku rike wannan hanya idan kuka yi haka za ku kare kanku daga shiga wuta in kuka yi haka kun yi abin da zai sa Allah ba zai maku azaba ba kuma kun yi abin da zai sa Allah ya baku rahama muna fata Allah ka samu ciki ba dan halin mu ba wa siratullahi almuwassal ilayhi wannan ai wa ila jannatihi ما بينه الله عز وجل في كتابه من الأحكام والشرائع والأخلاق الكريمة hanyoyin da za su sadar da mutum ko zuwa ga Allah ba wai mutum shi zai nemi hanyar ba da kai shi an riga an bada hanyar da za ta kai mutum almuwassalu ilaihi wadda take kai mutum zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala wa ila jannatihi da kuma zuwa ga aljanna Allah tabaraka wa ta'ala ma bayyanahu Allah azza wa jalla fi kitabihi min al-ahkami wa shara'i shine abinda Allah tabaraka wata'ala ya bayyana a cikin littafinsa na hukunce-hukunce da dokoki da aka bayar ga bayanin kaza wal akhlaqil karima da duk wasu halaye waɗanda suke na mutunci na karamci masu kyau kunya ne haƙuri ne kasunan da godiya ne duka waɗannan akhlaqul karima ga amana ga cika alƙawari ga sunan dai duka waɗannan halaye ne na mutunci ومن اتبع صراط الله عز وجل بالقيام بالمعمورات والابتعاد عن المنهيات اعتقادا وعملا و... وعلما وعملا وقولا نال الفوز والفلاح وند ديبي وند ديبي من اتبع صراط الله وند ديبي هنيا الله تبارك وتعالى عز وجل بالقيام بالمعمورات shine ya tsaya ya tsare abin da aka umarce shi aka ce ya aikata yayi kokari yana aikata su dare da rana wal ibtiadi anil manhiyati sannan kuma ya nesa da abin da aka hana duk abin da aka hana shi na zunubai ya bari ya nisance su waɗanda ko a cikin ahadari an jero mana tun daga ƙarya da kaman makamanninta wa yahrumu alaihi al-kadhibu wal ghibatu wan namimatu wal kibru wal ujubu wal riya'u was sum'a wal hasadu wa ru'yatu al fadli ala al ghairi wal bughd wal digga shina aka jajjero wa akalu amwalin nas bi ghairi tibin nafsi wa akalun bil haram wa digga shina a ciki duka waɗannan manya-manyan abu su na imamu zahabi ya ɗauka sanya su a cikin kitabul kaba'ir eh bayanin su ga nisan su ya ba shagiya ba bai kaza ba bai kaza ba saba ma iyaye duk mutum ya ƙaurace ma waɗannan manhiyat ya nisance su to itiqadan wajen aqida abinda aka ce a bari wannan shirka ne wannan riya ne wannan sum'a ne wannan kaf dukkan su riyar da babbar da karama ya bari wa ilman sannan kuma sannan yana yin su bisa ilimi bai zauna da jahilci ba yana kokari ya gane addini rikon addini mutum ya mai rikon sa kai na kashi bai damu da koyan shi ba bai damu da ya san shi ba kawai haka ne ke damal damal wannan shine zai ga damal damal a can ba a kubuta wurin Allah da damal damal an ba da addini an koyar an nuna mana yadda za a yi haka mutum ya je damal damal shi ya sani wal ibtiadi wannan kenan qaulan wa amalan wa qawlan sannan kuma wajen aiki yayi kokarin yana aiki yayi aiki yanda ya cancanta wa qawlan wajen magana ma yayi abin da ya cancanta nalal fawza wal falah wannan shine wanda zai samu kaso da duk rabon da za a raba lahira wa kana min ibadillahi almuttaqin sannan kuma ya kasance daga cikin bayin Allah wannan shine zai kasance cikin bayin Allah masu tsoron Allah tabaraka wa ta'ala wasalima min azai wa balal sannan kuma wannan ya kubuta shine wasalima ya kubuta min azai duk wani abu na karkata wannan ya samu aminci zai mutu akan addini ba zai karkata ba ba zai lalace ba waddalal ba zai bata ba kenan Allah zai tsare shi komai zai tafi daidai muna roƙo Allah ya samu cikin waɗannan bayi ya fito ko na'am wace eh manhiyat eh eh ilman ne farko eh eh haka ne duk zai dauki haka nan ya zama ibaran tana liƙe ne jikin manhiyat ko wajen aisha sa na ce da na zo nan na ce kada ya riya kada ya sum'a ba ya bata ma aqida ba dan yayi riya in yayi aiki ba dan wani ba in yayi aiki dan wani ya gani ai kaga ya wajen itikadi ba yayi ban mumunan ba to haka na wajen ilimi in yazo wajen ilimi bai ilimin da ya cancanta bai zauna da jahilci ko ko da ilimin shi da yake da shi ilimi karkataccen ilimi ne wanda ba na aqida ba aka zo yayi tunanin philosophers duk abin da aka yi mashi magana ya ce shi Karl Marx ya ce shi da su yake reference ba da manzon Allah ba ba da Qur'ani yake ba ai ilimi ilimi yana da yawa shi yasa ya sa shi akan na kira da abun nan amma karkashin manhiya kenan a ilimin ana ma hana mutum wanda ba zai yi ba mu abin da aka umarce mu in ababin abun nan ma'murat ne ya ilmun nafi ko amma ababin manhiyat kuma ya batta wancan kufru na waɗannan ilmomi da ake yi na madarisul alamiya yadda suka to suka karantar da mutane shirme mutum ka ganshi kamar dattijo kamar mutumin arziki amma in zai baka misali bai kwatanta ma cewa a ƙur'ani an ce kaza ko manzon Allah ya ce kaza kwata kwata bai da kaso ko ɗaya idan an yi magana ya ce ai kamar yanda Karl Marx ya ce kamar yanda Aristotle ya ce kamar yanda Adam Smith ya ce kamar yanda Firilio ko Zuwaimir ko Sakarat dukkan su su manyan su kamar yanda suka ce ne bai da komi kakkumanta muka samu yaro ya haɗu da tsoho ɗan shekara kaza ya shekara sittin ko sama da sittin ya ce baba menene ka riko mana wanda ƙur'ani ya ce ko kuma manzon Allah ya ce mi ka riko mana tsoho ya ce ni ai ban rike komi ba da hadisi ban iya komi ba ya ce Allah kawai tsine ma ce kai kau irinka kada Allah ya yawaita irin su a doron kasa irinka Allah tsine maku a ce ka shekara sittin ko sama da shekara sittin ba ka da komi daga Allah ba ka da komi daga manzon Allah Allah tsinewa yaro karami tare da kuma karanta ya tsine ma wannan tsohon to nawa ne tsinannin yanzu suna da iyaka haka ne wannan ibara galama da ka buɗa mana ita dan haka wajen ilimin ilimin kwashe-kwashe ne kawai ke da shi mutum zai zo ya taimaka ba tunƙaho yana ce maka yana da ilimi alhali iliminsa bai wuce tatsiniyar gizo da koki ba ƙarya ne ko ya jingina shi ga addini to karatun da ya irin karatun nan ne da ake ce ma karatun kan turmi kwashe-kwashen banza ne kawai babu dalili babu abin nan ya tashi ya ji iyayen shi na ba da labari ya ji kakannin shi na ba da labarin ƙarya da ƙarya gizo dai ba wanda ya taba ganin shi balle kokin sai dai in gizo gizo ake so a kwatanta amma gizo da koki ba san su ba amma labarin su ya shahara tuntuni to sai shi ya sani bai da bambanci da tatsuniya abin da ya sani gaba duk waɗanda ake hujjan nan da su yanzu in ka kalli Karl Marx shi wannan kahiran duniya masu da suka kafirta shi saboda kafircin shi sai da ya kafirce sai da ya kafirce a cikin kafircin ma a wurin su ku karanta na nan cikin gafatul lahfan karshen ta can ka yadda kafiran duniya masu da suka kafirta kalma dan da ya kafirci sai da ya koma ma bai yadda da Allah ba ko ko sai ka ji mutum ya zai maka reference ha ai dama kamar yanzu ibnu sina ne ibnu sina ai kaza kaza ibnu sina shine the first scientist da wane ne da wane ne haka ne an ji amma ibnu sina kafin ya mutu ba sai da ya zazzagi Allah ba yana nan anuniya za a karanta mun sa littafin za mu karanta za ku gani sai da ya zazzagi Allah saboda yana ganin shi physician ne yana da ilimi shi yake warkar da falons in mutane sun yi paralyzing a kawo magani shi ke masu magani a tawo daga wata duniya ma a kawo masu magani shi kuma ya paralyzing din ya kasa ma kanshi magani sai ya zazzage Allah nace Allah wadaran Allah da zaka zo ka bauta mu ka nemi wasu magani kai abun ya kama ka ka kasa ma kanka magani ya zazzage Allah amma yanzu za su tashi sai su kawo hujja sai ibnu sina ga abin da ibnu sina da ɗan ɗan saba'una ibnu dan saba'una da kuma shi da wane ne da hallaj dukkan su kafirai ne amma manya-manyan da ake kafa hujja da su kenan in mutum ba karatu ba shi yasa khawarizmi ya magana ke cewa waɗannan halakakkun mutanen mutane ba su san su ba har sai da aka kai ga cikin su fa akwai wanda yake cewa laqad kuntu min jundi iblisa fartaqa bi ad-dahru hatta sara iblisu min jundi فلو مات قبلي كنت أوسن طرائق فسق ليس يوسنها بعدي كما saboda ilimin da suka yi ne suna ganin ɗan aqlaniyu ne free thinkers suna da ilimi suna ganin sun san nature sun san waye sun san waye sai yasa mutum da amma magana ana magana addini sai ya ce naturally you know natural naturally eh yi sauyi a tsaya dan ko wai naturally naturally a yi na ba naturally ake kallo ba in ana magana addini ga nassi nassi muke kallo ba naturally ba nassi nususan nassan ga abin da qur'ani ya ce a qur'ani ga abin da manzon Allah ya ce ga abin da magabata suka ce shine ilmun nafi wanda aka magana cewa shine siratun mustaqim mutum ya samu ilmun nafi qala Allah qala rasulullahi ma fahima minhuma abinda aka gane daga waɗannan ma fahimahu salafu minhuma abinda magabata suka fahimta daga wannan to shine hujja amma mutum ya ce maka wai naturally naturally yayi na naturally saboda haka haka suka yi saboda haka Khwarizm ya ce waɗannan masu tunƙaho da ilimin sai fa da aka samu mutum daga cikin su yake cewa laqad kuntum min jundi iblisa an yi zamanin da ya kasance wai yana cikin ɗaliban iblis ne shi da shi ɗalibin iblis ne fartaqa biyad dahru yace sai zamani ya daga ya ci gaba da mu hatta sara iblisu min jundi hajji iblis shi ma ya dawo ya zama ɗalibansa shi ɗalibinsa ne sai da iblis ya dawo shi ma shi ne malaminsa ya ce falau ma ta qabli ya ce inda za a ƙaddara ma iblis ya riga shi mutuwa ya ce shi kuntu usinu tara'ika fisqin da sai ya kawo wasu hanyoyi na fasikanci munana ya maida su mai kyau laisa yusinu ha ba'di wanda shi ma iblis din ba zai iya yin haka ba bayan shi sai iblis ya ce mai sannu da aiki bai iya ba to aka gani to kuma an yi su ko to saboda haka abun nan ne haka wannan shine dai barakallahu fi wannan shine abun nan din su saboda haka wajen itiqadi kada ai mara kyau wajen ilimi kada ai kwashe kwashe haka wajen aiki ai aikin da shari'a ta ce kada ai wanda aka hana munanan ayyuka wa qawlan nalal fawza wal falah وكان من عباد الله المتقين وسلم من الزيغ والضلال منا فاتا الله يسامو وند زاس كبوتا daga wannan الثالث الثالث عشرة السلامة من الخوف والحزن idan mutun ya samu taqwa to zai kubuta daga wani tsoro ko bakin ciki alkhawfu tsoro wanda mutun yake ji sannan alhuzunu bakin ciki na baya ko nan gaba khawfu shine na nan gaba wanda ake tsoro tsoron me mutun zai me zai faru nan gaba hada huwa al-khawf huzunu shine tambaya wanda ake tunani ana bakin cikin inda aka baro shi yasa in an zo aka ce la khawfun alaihim wala hum yahzanun abinda ake nufi su yan aljanna wanda suka samu nasara la khawfun alaihim nan inda za su yin zuwa tsoro kar ku ji tsoron nan inda ku tunkara tunda mutuwa ta zo an tunkari zuwa la kar ku ji tsoro wala hum yahzanun kuma ba za su yi bakin cikin me suka baro baya ba sai inda suka baro yafi kyau a'a inda za su yafi kyau kaga ba bakin ciki suwa suka baro ƴaƴansu iyalansu Allah zai kwafe muku a matsayin su kar ku damu da wannan na kada mutum wai dan yana tunanin ya'ya ko yana tunanin iyalin sai sa ya kibin Allah dan tunanin wai shi kai shiga hadarin ya zai da su ya sauran su kai da nasu dacan ya tsuntsuye da nashi a cikin sheka yaya kaza ta yi a lokacin da ta mutu ta bar ƴaƴanta ba su rayu ba amrun mumkin to da kai dai kai gaskiya kada dai kai ko wannan ko ma yaushe ne kada mutum ya abin da ba daidai ba ko yaushe ka tsaya akan daidai akan daidai din nan in aka zo a tumbuke ka wannan shine matsala faman ittaqa ma harrama Allah alaihi duk wanda ya kiyaye abinda Allah ya haramta mashi bai aikata ba mina shirki bai yi shirka ba bai hada Allah da wani ba yana neman tsari Allahumma inni a'udhu bika an ushrika bika shay'an wa ana a'lam wa astaghfiruka min adh-dhanbi alladhi la a'lam kayi wal kaba'ir haka manyan zunubai ba a yi kamar wanda aka jiro ƙarya giba annamimanci ga sunan dai hassada ita ce ko hassada nan yanzu babban ma masifa wa sagha'ir da ƙananan ma mutum ya kaurace bai cewa waɗannan ai ba komi wa aslaha a'malahu sannan mutum ya gyara ayyukansa a zahirati wal batina na boye da na bayyane ya gyara su dukkan su yayi kyau ولا خوف عليهم من الشر باب wani tsoron da mutum zai ji na sharri wala yahzunu ala ma madha kuma ba zai bakin ciki akan abin da ya wuce can baya bai rika jin yayi a banza fa idan tafal khawfu wal huznu idan ko aka ce ba tsoro baka tunanin nan gaba me za a yi baka bakin cikin inda ka baro baya hasalal amnu tam an samu aminci cikakke kenan Allah ka samu daga cikin su was sa'ada wal falah al abadi sannan bayan haka nan an samu sa'ada sa'adan nan shine abin da ake nema duk wani mutum yana neman sa'ada ko dan duniya ne yana neman sa'ada sai dai ba samun ta duniya da imani da aiki na kwarai kawai ake samun sa'ada saboda haka a sa'ada masu neman ta sun neme ta mun maimaita maganar nan mirara wa tikrarar har littafin muka karanta a sa'adatu bainal wahmi wal haqiqa sa'adan nan ba anan take ba an neme ta anan a matsayi ne a mulki ne kuɗi ne shahara ne matar da mutum yake so ne ya aura wane ne duka an gwada shin ka mallaki abin da ba mai shine kamar yadda suke mallakan mota ko mota mu dama yan Najeriya ciye mu ma kenan mutum kullun so yake yi latest model da ya ga mota an kera sabuwa ya ce bari ya hau saboda ba mai irin ta Najeriya to kuma makarar da za ka hau ma ba a masal ba a gidan ku take ba rad da za a dauki mutum a kai makabarta ba a sa cikin wannan motan gado a ce mutum baka da arzikin gadon da za a dauke ka a kai makabarta sai an je masallaci an aro makara ita ce za a ɗauko ran nan ba maganan hawa gadon nan ba maganan wannan motan ba maganan makaran nan ita za wata mata ana tafiya da kai ita ma tana kuku kuku kuku in motar ce ana shiga ciki ita ma motar na tungude tungude karshen ta wani lokaci motar sai an sa mata iska kafin a ɗauke ka wata ba mai a ruga da gudu da galan daya ja so mai dama ba ku iya sayan mai matsiyatan karshe ne ku ku zuba mata mai ma motan ba ku iyawa sai an je da galan ranar da za a ɗaugawa sai a ruga da galan a je wajen mai sai da mai wani ma in an je za a ce dala kai ba mu rancen galan ɗaya nan na mai mu ɗora wa motar kai gawa in an dawo za a haɗa kuɗi a baka galan ɗaya sai an haɗa kuɗi da mutane sai an haɗa kuɗi a sai a sa motar magabarta tunda mutane ba san arziki ba to haka za a gungura kai mutum da waɗannan motocin a jijiye a gida balle ma yanzu da wannan masifan ko kalle yanzu in corona nan ta kama mutum yadda ake mai jana'iza mutum zaka ga mutum mutum bawan Allah mutumin kirki amma dalilin wannan abun a hana kowa a je a wurga cikin rami haka nan wallahi ran nan wani yaro da yazo nan dalibi yake ga man ba ko ba yaro bane ma gaskiya tunda lecturer ne a kasu yace kwanaki da yaje makabarta ya ga an kawo wani shi da ma ba dan gata bane aka ce corona gare shi wallahi yace da aka zo aka saka shi a rami ko rufe ramin bai ba masu makabartar suka ruga suka ce su ma ba za su aka saka shi a rami aka bar shi haka nan kawai gashi nan waje amma an sa tunda dama sun riga sun gigina rami haka ne wanda za su aka jefa shi ciki kawai su masu abu suka tafiya su su kuma masu gina makabarta suka ruga shi ya je ziyarar mahaifinsa da ke makabarta ya tsaya ya kalli mutumin nan ya ce oh yanzu wannan saboda koronan haka za a bar shi bude shi ne ya je an so shebur shi ma da ya an shi shebur din wurin su ya zo ya yi ta rufewa ya yi ta rufewa ya samu ya rufe shi da ya je mai da tebur din sai suka ruga wallahi sai suka ruga nan nan nan zanne zo ya man nan da sallah ya zo gaishe ni wallahi haka ya ban labari haka suka ruga ya ce wallahi ruga suke to ka kalla kuma ba nan muna nan bane muka ga mutum babban mutum wanda mutane ki ana darajanta shi yana da kima ana yana da matsayi yana da kaza ganin shi ma abun nan ne amma da aka zo aka ce corona ne ta kama shi wanda suka je ma jana'izar shi sai da suka suka zama sun yi laifi tunda sun dawo su shiga inda suka saba shiga aka ce mm a tsaya su ma sai an tsare su sati biyu tunda sun je jana'izar shi yanzu inda yana raye ai mai haka to ku auna wannan kada ya ishi mutum darasi to eh to eh eh to to to to kaji ko to to in ba haka nan ba da shi kenan ka ai ko wannan ya isa mun sha dana tun da ka ji mutumin da yake sabin commissioner abin ya kama shi iyali sun kawo su ma aka matsa ruga za su su ba gidan to kaji ko suka kulle ai malam mai ta roƙon Allah Allah ka ka nas'aluka al'afiya fi dunya wal akhirah mu ta addu'an nan mu ta addu'an nan to balle wa yanzu da muke ta magana kan ta yin ta kama mutum ai dai dai akai shi daji a yar eh wallahi dai suka yi to gashi da ta ba ka da bai to ga tare yanzu ta zo sai zo ba ni na da da addu'a ba ni duk ciwon da zai zama man masifa ya zama har yadda za a yi da ni ana kaffa kaffa da ni ko a nema man magani ko a nema man taimako na riga ku tuntuni ne addu'a da ce Allah in ya zai sa ciwo ya kama ni wanda zan wulakanta ya kashe ni tun ba gane ba sai dai a jikin ya kama ni ya ci ba sani ba da daddare na mutu da safe kawai na gama shikenan balle ba a sha wahala kakka so ka wulakanta kakka yi addu'a Allah rufa maka asiri kada ka Allah shi yasa cikin addu'o'i na ina ga muku sirri sai na duk sadda zan addu'a sai na ce Allahumma la tadhahna fawqa al-ardi wa tahta al-ardi wa yawm al-ardi alayk Allahumma asturna fawqa al-ardi wa tahta al-ardi wa yawm al-ardi alayk wannan yana da gayatu ahammiya Allah rufa ma asiri a lokacin da kake doron ƙasa Allah rufa ma asiri sadda ka shiga ƙarƙashin ƙasa Allah rufa ma asiri ranan da za a fito filin kiyama shi ma Allah rufa ma asiri duk abin da kai shi yafi sanin yafi kowa sanin ka kuma ya rufa ma asiri bai kunyata ka ba gaban halitta wannan addu'a tana da gayatu ahammiya kana raye a rufa ma asiri ka shiga kabari a rufa ma asiri ka fito a rufa ma asiri ba an yi maganin kowa ba kuma aka rufa ma asirin nan za ka yi ta rayuwa mutane na mamakin ma yadda ake kake rayuwa kana ta rayuwa a yi ta tunanin za ka tsaya yau za ka tsaya gobe za ka tsaya gata za ka tsaya har ba ka tsayan ba a ji tsayawar ta ƙarshe ta zo ka mutu ba a gane ba ba a gano yadda ka rayu ba ba a kure ka ba ba a ga bayan ka ba wani za ka ga da hausa yana adda yana cewa Allah ya sa ka da ga bayan mu sai dai a sallah shi zai addu'a ya ce Allah kada ka sa a gaba yana sai dai a sallah ko yaya abin ya fito isawi ka gane karatun a sallah in kana sallah mamuna bayanka amma in ba a sallah ba kada Allah ya sa a gaba yanka Ibrahim bai fito ba ko ya fito kana so a gaba yanka aka gaba yanka ka shiga uku saboda haka wannan shine ne addu'an nan kai ta addu'a kai ta addu'a annabi ya riga ya gama gaya mana yadda za mu zauna lafiya matsalan ne ba ma bin abin da ya can ba ma koyon yadda ya ce amma an gama ba mu magani shi ya ce allahumma inni a'udhu bika min jahdil bala'i wa darki shiqa'i wa su'il qada'i wa shamatatil a'da wannan ko da azumi ba ni manta sai da muka yi magana muka yi sharhi akan wannan magana اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعضاء حبيتي أكاكاو ina jin baitin nan yau sai na wai mai tasu buɗe cika ta aljihun nan ka gani ka ɗauko man su yana na ciki ku ji yanda ya magana in kana so ka zauna lafiyan ma ga yadda za ka yi saboda kada waɗannan ada su dame ka ka daina aiki su sa ka ka ruɗe mai ma hassada mai ma gaba yana iya ko bai ma komai bai hana ka zuwa inda za ka in kana tunanin shi in kana ganin sai da shi in kana ganin sai abun nan to za ka koya ma ka ce jahadil bala tana roƙon Allah tsare ka da jahadil bala sannan ba haka nan ga darki shiga halaka irin ta rashin arziki kowane iri arziki babban rashin arziki rashin addini shine babban rashin arziki to sannan abin da zai biyo baya sannan bayan haka nan kuma sannan wannan su'il qada mun takarda face a cikin aljihun jika ta gaba ta takarda ce kamar kati haka saboda haka waɗannan an ce ma wannan to sannan ba haka nan wasu qada mummunan mutuwa da yawa mutane wani lokacin an zo ana abin nan ai annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya faɗi cewa akwai wasu mutuwa waɗanda suke shahada ne amma sai roki Allah kada ya tsare shi da su ya roki Allah ya tsare shi daga alhad bango ya faɗo ya rushe su ko ya hau minat Allahumma inni a'udhu bika minat taraddi wal hadami wal gharati wal haraki dukan su sannan bayan haka nan wani wurin yace Allahumma inni a'udhu bika an amuta an amuta ladigha an ce haram abin nan hadam yace taraddi taraddi shine ka hau wani wuri ka faɗo ko mota ta wurgar da kai matsalar shi ne wurgawa in ba sa'a ba sadda mutum ya rikice an wurgar da shi in ba sa'a ba sai ta kalmomin da za su fitar da shi a jini ya haukace sannan bai sa abin da yake ba amma kana kwance lafiya lau ana gaishe ka ana baka hakuri hadan bango ya fado ko wani abu ya rusa wa mutum dauko min ba ni in baka gani ba ka dauko bango ga bango ka rusa ka abin nan bango ya rusa wa mutum idan bangon rusuwa mutum ya za a yi wani abu sau da haka sai kaga mutum nan ma ya rikice bango sannan ba haka nan harar gobara in mutum ya fada cikin wuta wuta ta ɗimauta shi zai ta hauka ya ta batsal batsala ciki kowa ya taru yana kallo gagara nutsewa a ruwa ko sannan a ƙarshe sai ce kuma kada wani abu ya zama wani maciji ne ya harban ko wani abu ne ya harbai daga nan ta dalilin nan ya mutu ya nemi tsari da su kama ai kaga asalin su an jero su kuma a cikin waɗanda yin mutum ya same su kuma shahara amma ba wadda take da kyau bace ba wadda take mai daɗi bace wannan irin wannan to kamar irin wannan koronan nan kowa ɗan uwanka kowa ya guje ka ya za ka so ka same ta ba sai dai an sama ba ba yadda za ka yi kowa na kyamarka kowa na gudunka kowa na abin nan ɗinka sai dai in ya zo kuma ba a shiga cikin hukuncin Allah wataƙila shi ya saba mutum akwai hikima da ta sa haka amma mutum ba zai adda ya samu wannan ba haka ne ko ka mutu iyalin ka su wahala a zo a kwashe su a kai su can a tsare kai Allah kaɗai san abin da ke faruwa can a kai su can a tsare su la'ai ta kowa ya gudu a zo gidan an kai ka makabarta kowa ya tsere suwa ma za a yi mata sun tsere in Allah ne ya zaben ma haka ba yadda za ka yi sai ka gode ma Allah Allah duk abin da akwai hikima amma dai akwai mutuwar da mutum ke roƙon Allah kada a yi mai irin ta musamman in ka ganta da ido ka ga yadda ta faru a ce yau mutum ya mutu ba laifi yayi ba ba wani abun nan ba saboda abun nan a ce saboda tsoron abin da ya samu har an kai ga wanda suka je ma jana'iza shi an tsare su wani an ce sai an masa abun nan ya za a yi mutum ya so haka na sai da suka yi mako biyu fa a tsare dalilin sun je jana'iza har rikici aka zo aka yi ta yi ma daga baya ga wannan shi ana cewa ya je an ce ga shi bai jan ba an ce bai je an ce ya ma jan an dawo an tsare shi an zo ta ce a'a sam wannan bai ishe su wasu kawai saboda haka ya ma je Lagos bayan nan bayan jana'iza ya je Lagos na san kun san shi arifa woman arifa ku rikici duk me ya kawo rikicin ba duk tunanin cutar ba to na ka abin nan ne mutum ya samu ya san yadda za a yi don haka waɗannan babu maganan tsoro za su samu sa'ada cikakka wal falah saboda haka wannan shine al'abadi kuma na har abada ba lokacin da zai kare za su samu wannan jin daɗi za su samu wannan fala har abada za su samu aka ce a duba wancan majalisa qala sallallahu qala Allahu azza wa jalla faman ittaqa duk wanda ya ji tsoro wa aslaha ya gyara ayyukansa fala khawfun alaihim wala hum yahzanun waɗannan babu tsoro tare da su babu wani tsoro da za su ji nan gaba ba su kuma bakin ciki to in ka samu wannan dan me zaka damu da wani dan me zaka damu da wani abu kai dai kawai ka bi Allah tabaraka ta'ala in ko ba haka nan ba kai ta zama cikin bakin ciki domin duk wanda ya tunanin sai yana tare da wani abu ko ko wani ko shi wane ne sannan zai ci gaba to ya shiga uku kuma su dama mutane in dai suka gane ka kwallafa raita a wurin su to ka shiga uku ko wani abu ne kake so ko menene ko matsayi ko wani ne kuma ku auna mana ba kun sha jin mutum a ce ai in kana son kujera kaza sai ka shiga click din su wane ba in ba haka ba za ka samu ba daga nan sun fara azabtar da kai kenan duk abin da suke so ko daidai ne ko ba daidai bane sai ka yi saboda ka samu abin da kake so to daga nan ka shiga ka shiga azaba da haka daga nan ka shiga azaba azaban nan kullun zaka dinga cin wuya domin nema kake sai ka faranta masu rai sai sun yi abin sai kai abin da in ko suka gano kuma sai su taba ka in su ke ciyar da kai sai su yana ciyar da kai da gangan da suna baka goma goma su kuma suna baka daidai su gani sai ka fashe da kuka to shine aka ce kawai ka koma ka rike ko abokinka ne idal mar'u la yar'aka illa takallufan mun karanta wannan sosai cikin abin nan tunatarwa ne kawai إذا المرء لا يرعاك إلا تكلفا فدعه ولا تكثر عليه التعسفا ففي الناس أبدال وفي الترك راحة وفي القلب صبر للحبيب ولو جفا فما كل من تهواه يهواك قلبه ولا كل من صافيته لك قد صفا إذا لم يكن صفو الوداد طبيعة فلا خير في ود يجيء تكلفا ولا خير في خل يخيل يخون خليله ويلقاه من بعد المودة بالجفا وينكر عيشا قد تقادم عهده ويظهر سرا كان بالأمس قد خفا سلام على الدنيا إذا لم يكن بها صديق صدوق صادق الوعد منصفا حقيقي yake cewa idan mar'u la yar'aka illa takallufan idan mutum baya damuwa kullum abin da yake jira da kai yana da ko jira yake yi yaga ka shiga cikin wahala to wanda ka kwalla bare akan shi kenan jira yake ka shiga wahala in ka samu hasada shi yasa wanda daga cikin magabata ku duba yazo bai da makaya bai da abun nan ba wani wurin kuma wani ne yake kuka yana gaya ma wani yana kai kuka cewa ga halin da yake ciki ga halin da yake a cikin rayuwa ka kira shi ka ce dan me zaka riga kai kuka wurin wani Allah kana fadin sirrinka yace abu biyu ne zai faru idan kana kai damuwar ka wurin wani ba Allah ba na farko dai wanda kake gaya ma idan masoyinka ne dalilin gaya mai damuwar ka yanzu ka sa shi shi ma ya bakin ciki saboda duk masoyi yana bakin ciki idan masoyin sai shiga cikin wani hali yace idan kuma makiyinka ne kuma ka gaya mai damuwarka to shikenan kuma sai ya murna dama so yake ga ka shiga cikin masifa so yake ga ka shiga cikin wani hali to kai da kanka ka zo ka gaya mai ga halin da kake ciki ba daga nan shikenan sai ta murna ba yace a ba kadan ma kenan bari ma dai a gani ba dai yanzu gashi na an fara gani ba to bari ma kadan aka gani to ka gaya mai amma in kai shiru fa kana jin cizo kana jin cizo amma ka yi shiru ka daure rigarka in guda ɗaya ce kullum tana wanke ba san yadda aka yi ba har wasu fara tunani to wai rigar nan guda ɗaya ce ko ko kala ɗaya biyu ne gare ka iri ɗaya domin kullum dai ana ganin ta a wanke fes an rasa yadda za a yi an kasa amma ka zo ka yi ta kuka ni yanzu na riga ta guda ɗaya kuma ba baka rigar zai ba to me amfanin ganin mai kuka ya ganta kullum a wanke ya rike shiga rikicin guda biyu gare ka ko guda goma iri ɗaya amma kala ɗaya kullum in ana ganin ta fes bai dai kalle ta da datti ba balle ya ce ita kamar mai kajiya fes yake ganin ta kullum sai ya shiga bakin ciki har ya mutu ma baka sani ba saboda bakin ciki na ma'ana ne fa nan nake faɗa so halin da kake ciki haka ne to kuma kai abokinka ne fadahu idan irin wannan abokin ne kawai kyale shi wala tuksir alaihi ta'assufan kada ka rika ma yawaita bakin ciki saboda ba ku tare dan kun rabu ka rubu da shi kawai ina shi kai naka dama ba hannun shi komai yake ba ba kai ke dauke da shi ba shi ke dauke da kai ba to ba kuwa sai ruga ba ya bi hanyar shi in ko mutum ya ce shi ya goya ka shi ya sa saboda haka sai ya yadda ya ga dama da kai in ka gane karatun nan garba mai cizo ya yadda kai ya gani ko ba za ka rayu ba ya dan fito fafin nasi abdalun a cikin mutane akwai musaya da yawa ba sai shi kadai ba akwai canjin shi da yawa kai ne baka sani ba da yake kai gabo ne amma in ka kyale shi ma akwai musaya kwatan kwatin shi ko wanda ma suka fi shi da yawa da zaka rike ka ka wurgar da shi shi kau wa fi tarki rahatun sannan kuma in ka rubuta shi kai ma ka huta ba ka kwana bakin ciki kana jin haushin shi kun rabu ya kama gaban shi ka kama naka ba ruwanka da ka rika bakin ciki yana damun ka wa fil qalbi sabrun lil habibi walau jafa ita zuciya takan yi hakuri wani lokaci ga masoyi ko yayi ma rashin mutunci kakan daure ka kale shi to yanzu da ka rubuta shi ba ka huta ba amma kullu man tahwahu yahwaka qalbuhu ba kowa ne wanda kace so shi kuma yake son ka ba da gaske da yawa kana son wasu amma a zuci su ba sa son ka ba kowa bane mallam abubakar ka tuna da abin da na tura ma kwanaki a cikin wani littafi ina karanta na tura hannai ma tikin tikin tikin tikin ya ka gani sai da ya magana ya ce ko karatu ne ko zama ake kana karantar da mutane kada ka yadda ka ɗauka cewa duka suna tare da kai kar ka ɗauki wannan ba ba abin nan bane wani yana tare da kai ne dan wata manufa wani ba ma saboda kai ya zo ba kwata kwata ba saboda karatun ya zo ba kwata kwata ganewa yayi wani na zuwa wurin shi ma ya ci gaba da zuwa dan su saba su yi maslaha su kuma mun gani mu a aikace kai ka sani akwai waɗanda suka zo ba dan kai ba ba dan karatun ba wane ne suka gano yana zuwa wurin su ma suka yi kokari su zo wurin dan su saba daga nan so in sun saba daga nan a waje za su je ci amfanin da yasa ya zo wurin ba wai karatun ne kawo shi ba haka malamin ya magana kai ka ce an gaya mai abin da ke dama ba sai sa na tutturo masu littafi ne na karanta na gama ganganun na gan su ra'ayi bari mu raba to ka duba wannan kuma abu ne kaman kai ka ce gashi nan wai tun da kuma aka yi to sai yanzu to haka kawai ku ka yale su ka zauna kawai ka yi ba kowa bane kake so shi zuciyar shi na son ka wala kullu man safaitahu laka qad safa ba kowa bane wanda kai zuciyar ka wankakka ce game da shi shi ma zuciyar shi take wankakka game da kai ba kowa bane dan kai ma wani adalci kai masa daidai kai zuciyar ka ɗaya ce shi ba dole ne ya zama zuciyar shi ɗaya bace game da kai ba duk dole bane idza lam yakun saful widad tabi'atan yace idan dai soyayya ba ta dabi'a bace kakaro ta akai dan wata maslaha dan wata maslaha ne mutun ya ji yanzu yana son karar da ba maslaha ina yi shikenan ko mata ce ku duba kwanaki nan ni fa naje na tara ana case anguwar sarki case din nan shine wani mutum shi har sai da ya kai regional manager na banki ya zama abun nan ne shi yana aiki a banki akwai wadata akwai komi yana da matar shi yana da yaran shi guda uku matan nan tana da kanwa tun tana ya karama ya dauko ta kanwan nan ta ta ba a gane cewa ma ba ɗaya shi bace makarantar su ɗaya da yayan shi lokacin yana yana da motoci guda biyu ya bamma matan motocin ta hawar da ta ga dama shi ta ofis yake hawa kuma shi yana yawo ya ban mata motoci ran nan malam aiki ya kare abin da aka aje ya fara ja baya ya fara ja baya suna nan kabala kabalan doki nan ita matan kawai sai ta ce ita yanzu fa gaskiya irin wannan zaman da yake gida ya ishe ta ita kawai ta ne ta fara fita ba da izinin shi bai ga za ta fice ce sai ina kuma ta ce a ina ruwanka a kana tuhuma ta ne ce a ba tuhuma ki amma dai muna zaune a gida ina mijin ki ta ce to ba zan ba ruwanka sai dai na dawo ta dauke lanta rataya ta dau mota ta tafi ran nan ta gaji ta ce a'a ita yanzu ba ta ma iya zama kabala ta koma can legislative quarters ta kama wuri ta kwashe yaran suka koma can ta bar shi nan shi ba fa da shi aka koma ba shi an bar shi nan yanzu ya zama kayan ƙari ta bar shi kabala bayan da ta bar shi kabalan nan ta kwashe yaya ta ce sai dai shi yana so ya rika ganin 'ya'ya ya je ya gano su ya je ya gano ya haƙura a haka ɗin yana zuwa ya gano yana zuwa ya gano ran nan ya kira ta wata ran ya kira ta ya ce ga yana yana so ya zo gida sai su ce ba ma nan ko kuma ba su nan ta ce sun sai ka zo sai ya zo ya tarar ba sa da gida a kulle ran nan ya zo tafiya zai je gidan sai ya gansu a unguwan dosa mota ɗaya ta yi fakin tana motan ta yi faci sai ya sauko da tashi ya aje tashi ya sauko ya zo ya same su ya aka yi ne sai yarinyar nan wani ɗan wata ta ce ina ruwanmu da kai ina kasan mu ina kasan mu shi kuma ya ji haushe kife ta da magi haba matan nan ita ma ta taso dan me zai baran mata kanwa ta kai mai duka shi kuma yana da dorina a mota ya je dauko dorina ya hada da matar da yari ya zazzoga wasu bulala sai police station kaje kama shi yanzu matar ta fi shi karfi aka ja kai hukunci aka ce to daga yau ba shi ba ita kai ya ƙara zuwa gidan nan radda ta ga dama ita ta kawo ƴaƴa ya gani shikenan radda bata kawo ba in ya ƙara zuwa gidan nan to an yi fushi da shi gwamnati ta yi fushi to tarawa ne ana rigima ana neman me hallu na ce hallu a wurin wa za a ji hallu in mun yi hallu ai ina za ka yi shi kai kamata kanka lokaci a banza a ɗauri kashi ko a ɗauri giya me amfanin ka ce ga mafita a wannan magana me za ka yi mafita kuma ina ganin kun gani kuma wani da ya rubuto kwanaki a facebook wai so yake a bashi shawara wai da shi ma yana aiki sai aka zo aka yi aka yi kora irin ta gaba daya da aka yi kora irin ta gaba daya har da shi a ciki daga baya aka dawo aka gane shi bai cancanci a kore ba ba hakkin shi bane bayan yayi watanni matar shi a wannan lokacin da aka kore ta ce ba za ta iya zama ba ta ce ita ba ta iya zama cikin wannan ukuba da suna jin daɗin su lafiya lau yana aiki ta ce ita ba za ta iya zama wannan ukuba ba saboda haka ya sauƙaƙe mata ya sake ta bayan yanzu rabu shi ne sai kuma su wurin aiki sai suka dawo suka kira shi aka zo aka kira shi aka ce gaskiya an gano shi an kore bisa kuskure ba da hakkin shi ba amma yanzu watannin da ya yi dinnan duka an ce a biya shi har da allowances da ya kamata bayan nan ma ɓata mai suna da aka yi an ce kuma a bashi kuɗi kaza saboda wannan a taƙaice dai ya mulmulo miliyan sha biyar ya ga alat miliyan sha biyar a cikin account ɗin shi to ita baiwa Allah ta ji labari mai gida fa ya warke profesa kai ne profesa yau zaka ba mu hukunci to da aka ta ji labari yanzu ya samu miliyan sha biyar shine ta zo ta ce to yanzu aitin da dai abubuwa dai haƙuri abin da ya faru ya faru wanda ya wuce ya wuce a dawo a ci gaba da zaman aure kai in kai ne ya za ka ce shi shawara wai yake nema ba shi shawara ya dawo da ita ko ko ya fushi ya ce yaƙi wasu suka ce ka dawo da ita kawai haka mata suke dama kuma the evil you know is better than the devil you don't know haka suka ta bashi shawara wai the evil you know is better ko than the evil than the, the, the wane ne menene ma turancin ni wani ma ban ma iya ba ya yake ba the the the the devil you know ko ko ya abu yake kai ku je dai ku yi abun kuma amma dai shawara su shine a dawo da ita a zo su ci gaba da zaman su kawai wai haka matan suke a duka ma yawanci to sai shawara ga ta nan professor kai sai ka sai ka nemo wani an samu ji gobe kai kai ne ya za kai yace walam yankur abin nan ba wa yalqa wala khaira fi khillin yakunu khalilahu babu wani alkhairi ga abokin da ke yaudara abokinsa wa yalqahu min ba'dil mawaddati bil jafa sannan bayan haka nan kuma bayan soyayya bayan abun nan dinsa yazo fala khaira fi wuddin yaji'u takallifan ne takallufan ko babu alkhairi ga wata soyayya wadda za ta rika jawo ma wahala kullum kai ta fama da mutum wala khaira fi khillin yakunu khalilahu babu wani alkhairi ga aboki wanda zai yaudari abokinsa wa yalqahu min ba'dil mawaddati bil jafa sannan bayan haka nan kuma bayan da yana son shi zai rike masa rashin mutunci kuma ya daure wa yankiru aishan qad taqadama ahaduhu ya rika musun rayuwa kaman da bakwai rayuwa jin dadi tare da shi ba wa yadhharu sirran kana bil amsi qad qafa sannan kuma ya rika bayyana alsir sirrin da kuka yi da shi daga baya ya zo ya rika ce ma ni nafi kowa sanin shi ko bari ku gani ta ɓaci zo tona asiri kowa ya ji kunya dama kai kuma ka gaya mai kaza ka gaya mai kaza ka gaya mai kaza ka gaya mai yadda aka yi kai kaza ka gaya mai yadda aka yi ka samu kaza saboda haka ya rike gam yana jiran wata ran ta ɓaci ya zo ya tona komi salamun ala duniya shi ya ce kai aminci ya tabbata wannan fawa abin baitin da ka gani kasida ce imamu shafi ya yi ta ya ce salamun ala duniya idan lam yakun biha sadukun ay sadiqun sadukun sadiqul wa'dibul sifa kai duniya ma ta kare ba wani abu da zaka mora a duniya duk yayin da aka ce baka da wani aboki mai gaskiya wanda zai gasganta ka duk abin da zai gaya ma ya zama daidai ne kuma ya ma adalci ya ma abun nan duniya ta zama firme shikenan wannan shine abun nan din su saboda haka arabi ashara mu juya shafi kafin nan at-taqwa tasmuru al-barakati min as-sama'i wal ardi taqwa tana haifan ma mutun ya samu albarka daga sama da ƙasa idan ka samu taqwa duk abin da ka rike zaka ga yayi albarka ku dubi sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da annabi ya masa addu'a da albarka sai da ya kai ga ko ƙasa ya ɗiba sai an samu mai saye mun karanta da ku in ya ɗebi ƙasa ya ce ina mai saye sai an saya ya ci riba ƙasa in ya ɗiba sai wani ya tsaya ya ci riba kuma ga sahabbansa nan ku diba fa Ali bin Abi Talib ku diba fa wata rana Ali bin Abi Talib da ku muka karanta ya tashi da safe yana zauna inda yake zaune wani bawan Allah ya zo ya ga alamar lalle bawan Allah nan yana cikin bukata ya sanya cikin ƴaƴansa Hassan ko Husaini ya ce kai je ka gida wurin mamanku ka ce ta bada ko dirhami biyu a kawo mutumin nan mabukaci ne ita kuma abin da ke hannunta dirhami shida a aka ji aka gaya mata ta ce a to dirhami shida ne dama a hannunmu sannan kuma yanzu mu za mu so mun samu kuɗin sayan gari ne ba mu samu abin sawo miya ba kuma sannan a bada duk shidan duka ya dawo ya gaya masa ya ce ga abin da ta ce ta ce dirhami shida ne kuma ga abin da za a sa ya ce a har ma sun kai shida haba ka ce ta kawo su duka a bashi ai mu ba mu gamsu da abin da ke hannunmu ba mun gamsu ne da abin da ke hannun Allah a kawo shi a basu ana nan malam sai ga wani bakawo ya zo da rakumin shi zai sayar ko ya ce zai sayar da malibi na bitali ya ce ba ni da kuɗi ya ce awa ran kai ai ni na saba mai ciniki ba shi ka saya in ka saya zan zo in in in in in an shi kuɗi na sati mai zuwa ko ko lokaci kaza zan zo in an shi kuɗi na aka yi ciniki ɗari biyu na manta ɗari biyu ko aka yi cinikin doki ai wannan ragumi ya saya ba kawai ya tafiya shi sai ya dawo an sa kudi da ya dawo shi kuma nan take wani kawai ya zo ya saya 260 shike na wancan kudin hasun haihu ya ce to ai na gaya muku mun fi gamsuwa da abin da ke wurin Allah fiye da abin da ke hannunmu saboda mi saboda takawa da aka faɗi ma abun wannan sahabbai aka ce al-mu'ahilatu allati ahallat as-sahaba li qiyadati al-bashariyya sai aka ce daga ciki al-yaqin suke da shi suna da yaqini at-taqwa yaqini suna da yaqini daga wurin Allah cewa abin da ke wurin Allah yafi abin da ke hannunsu saboda haka shine abin misalan da yawa ga taqwa ga jin tsoron Allah ga gudun kada su yi abin da zai sa su nesa da Allah ko jiya na ba da misalin Umar dan Khattab akan yadda yake kulawa da waɗanda yake shugabanta don gudun kada ya shiga cikin hadari wanda ba mu faɗi ba shine lokacin da aka gan shi ma ya zo yana bin raƙuma yana ɗaga bindin sai yana cire masu kaska ko yana cire masu kaska aka tambaye shi me yasa yake yin wannan ya ce ai wannan halin da suke ciki kaskar nan na damun sa tsoro nake kada Allah ya tambaye ni kamar yanzu ne a ce maka an ga shugaban ƙasa gaba ɗayan shi ya damu da masu ƙazuwa ya je wurin yana kuka ya akai suka yi kazuwa yana mulki ba a yi masa magani ba ba asibiti yanzu misali in ka tsaya ka kalli yanzu asibitin nan na 44 misali da aka yi mala abu ka shiga ciki ka shiga ciki ka ga yadda ta zama har a wajen reception din irin kofofin na aka sa na Saudiya masu san sannan da ka zo kawai su su su bude yanzu da za a yi irin waɗannan kamar a ce a ƙasa ko ina misali an yi irin wannan talaka za su ce ba su ga komai ba ayyuka ga sunan jingim kuma akwai kayan yi wanda ya zo guda ɗaya yana so ya yi na ƙasan shi sai sun ƙoƙari sun ta saran shi sun ta saran shi in gafna ne yana son ya yi kaza na kusa da shi shi ta saran shi sai ya kasa in shugaban ƙasan ne gaba ɗaya yana son ya yi kaza na kusa da shi shi ta saran shi har da waɗanda suka sauka domin suna tunanin kada a yi abin da su ba su yi ba ba sau da aka bari su zama sai sun gurgunta wannan tafiyar duk da yadda za a yi sai sun gurgunta wasu kuma abokan siyasa shi ne su ba su ci ba shi ya ci to bari shi kada ya ce abin kirki saboda in sun dawo su ce gashi nan ai wannan ya kasa saboda haka sai ko ta ina sai sun gurgunta abin ba mafita sai dai wurin Allah sai koma zuwa ga Allah walau anna ahlal qura amanu da za a ce mutanen alkaryu ko waɗanne su yi imani ko waɗanne su bi akwat wattaqaw su ji tsoron Allah tabaraka wa ta'ala la fatahna alaihim barakatin minas sama da mun bude masu da mun budo masu albarkoki daga sama wal ardi da kasa da ko ina albarka sama albarka arziki komai albarka yanzu ko an ce ai noma ko ai kaza ai dole sai an nemi albarka in ba albarka sai ai noman ba albarka bai komai ba to ba mu fatan haka muna fata Allah ya ma abinda aka sa albarka duk abinda manoma suke yi na abinda Allah ya masa albarka yan kasuwa da suke kasuwancin su kowa da sana'o'i shi muna fata Allah ya masa albarka a ciki idan aka samu albarka za a samu arziki ragadan kowa kada mutum ya damu da cewa ko kaɗan ne ko abun nan ne babban abin albarka ko kana da kaɗan aka sa mata albarka sai ka sha mamaki ayi annabi sallallahu alaihi wasallam duk da wancan nashi mu'jiza ne ba a ce mu za mu samu wannan ba amma da addu'a muna iya samun wani dan abu ba dole ba zai zama irin wancan ba za a zo da abinci dan kaɗan annabi addu'a mutane da yawa su ci a zo da nono a kofi mutane sama da ɗari ka za su sha albarka dai Allah ya sa a ciki to wancan annabi ne shi yakan yi addu'a yakan kuma mu'jiza ce ba a samun wannan ba a takara da ita amma in Allah ya ga dama tabaraka wa ta'ala yana iya da addu'a ka kana roƙon albarka kana yin abin da ya cancanta kai ma a cikin naka abin ya sama albarka duk da ba za ta zama irin wancan ba ma ta sama albarka sama baraka to haka ko a cikin abincin ana ci wanda aka zuwa kwano ma akwai albarka ana fata albarka na nan ciki walakin kazzabu abin da ya sa matsalan shine sun karyata fa akhadnahum bima kanu yaksibun sai muka damke su saboda abin da suke aikatawa wanda ba daidai ba وقال عز وجل في أهل الكتاب هكذا الله تبارك وتعالى يفدي كما جمد ما أبو تالي تافي يتشي ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل دا أتشي ودن دا أكبا للتافي ننسون سيو دا أبن دي كتكين التوراة دا أبن دي كتكين إنجيل سني أي كدشي وما أنزل إليهم من ربهم دا أبن دا أكسو كرزوا غريس دا أبنجي تبارك وتعالى قاع وسوان دي تهو بايم ودن ai la'akalu min fawqihim da za su ci abinci daga saman su albarka ta sauko wa min tati arjulihim sannan su ci daga kafafun su domin abin noma zai fito komi arziki zai fito idan kuka diba cikin wancan littafin sharhul furqan na ibnu taymiya za ku ga a ciki yana cewa da can alkama ba irin kwayoyinta kenan ba alkama da kwayarta kamar yadda ka san kwallon dabino haka take saboda albarka har ya kasance wani bawa daga cikin bayin Allah in ban manta ba kamar na dai manta sunan shi ya ɗauki buhu yana so ya je ya sayo abinci ya gamu da wani shi kuma mabukaci ne ya ɗebo abin ya ɗebo yashi ya kawo gida sai zo zama alkama na? Hai Hassan al-Basar yayi wannan to akwai wani ma wanda da ya je ɗebo ya zo ga alkama cikin abin nan aka ce alkaman sai da mutane suka zo suna neman irin ta saboda irin ta da aka bashi irin wadda da take zamani mai kamar kwallon dabino amma yanzu zunubi ya sa alkama ka kalle da ta koma kwayar shinkafa ka kalle da take ko shinkafa yanzu ka tafi wasu kasashen irin shinkafa sun ga ganta zago zago ba irin tamu bace mu tamu nan gutsu gutsu saboda zunubi shugaba matsala mabiya matsala mutum a gidan shi matsala wane ne aboki ku biyu in kai abota da abokin ka sai a cuce ka ko ran nan kudubar da limamin juma'a yi mutum zai tafiya ya ce abokinsa suna kud da kud ya ce ga matar shi nan da ya tafi ya dawo sai ta da matar da ciki to ya kake gani wannan nayi talakawa na zagi shugaba na zagi talakawa na zagi yan kasuwa kowa zagi kowa zagi kowa yana cewa ne ba daidai ba kuma duk wanda ya samu kafar da zai cuta sai yayi cutar mutum biyu su biyu ba amintaka har ya bada wani misali wa haƙiƙi yace yanzu da zaka aika a ba wani dubu biyar ka aika da sako ka ce ma wani ga dubu biyar nan ka aiko mai da ita da mai sakon ya tafi sai ka kira wancan ka ce na aiko da dubu biyar a kawo ma saboda kana tuhuman dan sakon ka da ki bada shi kuma in yaje ya kai mai shi ma yana tuhuman cewa ba dubu biyar ka bada ba sai ya bugo ya ce mantau ya kawo ban dubu biyar Allah saka da alheri ya faɗi dubu biyar ɗin dan yana tunanin ko goma ce ko ashirin aka ba shi ya rage ya bada biyar ya ka gani to da ana haka da sai dai a ce a cikin kabila kaza an samu wani mutum mugu guda ɗaya yanzu ko an juya sai dai a ce a cikin kabila kaza akwai mutumin kirki guda ɗaya bawan Allah in kilabul mawazi ma'auni ya juya asbaha al-haqqu batilan wal batilu haqqan an wayi gari ƙarya ta koma ita ce gaskiya gaskiya ta koma ƙarya kuma ana gani abubuwa da yawa ku auna shi da ko ina gaskiya ta koma yanzu ita ce ƙarya ƙarya ta koma ita ce gaskiya kuma ku auna hakaza allamatni al-haya' saboda haka wannan shine abun nan din su walau anna saboda haka da sun yi wannan da sun ci min tahti arjulihim ai ai wannan minhum ummatun muqtasida daga ciki akwai al'umma waɗanda suke kwatantawa yan tsakatsaki su ba sa yin ba daidai ba sun dan tsaya ai wa kathirun minhum sa'a ma kanu ya'malun amma da yawa daga cikin su abinda suke aikatawa ya munana to mu tsaya nan ko naktafi bi hada Allah ka tsare mu sai ta sha biyar in kaddara Allah lana albaqa obe سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك اللهم يا ربي يا أرحم الراحمين يا رحم الضعفاء والفقراء والغرباء والمساكين أنزل رحمتك علينا على والدينا وعلى سائر المسلمين الموحدين في كل مكان اللهم استر عيوبنا واغفر ذنوبنا وطهر قلوبنا ونقض ضمائرنا وحدد أخلاقنا وقوي إيماننا وسدد عند السؤال جوابنا وإلى عمل أهل الجنة اهدنا وتوفنا عن تراض عنا واحشرنا في زمرة نبينا وتحت لواء حبيبنا واسقنا بيده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نزمع بعدها أبدا يا رب العالمين اللهم ربنا آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم ربنا حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين